wa ƙauluhu faɗatai shi Allah maɗaukakin sarki da ya ce alal hayyin ladila ya mutu ayat wa tawakkal alal hayyin ladila ya mutu ka dogara ga rayayyen nan da bayan mutuwa to mun yi maganar tawakkuli shekaran jiya ko ya yi fashin baki game da tawakkuli tawakkuli shine dogara ga Allah ka cokan to yace ka dogara gawa alal hayyal ladhi la yamutu akan rayayyen nan da bai mutuwa wane ne rayayye wanda baya mutuwa Allah kaga ashe kenan daga cikin sunayen Allah akwai alhayyu wanda yake sunan alhayyu yana bada sifa ta alhayatu muna tare to to ya ƙuluna malamai suna cewa innal hukuma lalle hukunci idza ulqa bi wasfin an anka allaka shi an anka rata ya shiga wata sifa dalla ala illiyati zalikal wasfu yana nuni akan daukakan wannan sifa hukunci yanzu kamar tawakkal ba umarni bane kaga hukunci ne duk umarnin da Allah ya ba su hukunci ne don me ake nema ga umarni abi kamar hani me ake nema gare shi a hannu kaga hukunci kenan ko Allah ya hukunta kaza to kaga kamar Allah ya hukunta cewa ka dogara ga rayayyen nan kaga hukunci ne to hukunci in an karata ya shi ga wata sifa kamar nan Allah ya ce ka dogara ga rayayyen nan kaga rayayye abin ga suna ne wane rayayye kamar wani yata wane rayayye sai ya kawo sifa ta allazi la ya mutu kaga ita asifa to mallamai sun ce hukunci in an karata ya shiga sifa yana nuni akan daukakan wannan sifa ala illiyati zalikal wasf daukakan wannan sifa wannan sifa yana nuna daukakarta kaga ce ma Allah alhayyu abinda ke ƙara kwalifayin dinai allazi la ya mutu don ba Allah ɗaya alhayyu ba duk ga muna hayyu muke duk rayayyu muke muna tare to amma bi an bambancin rayuwarmu da ta ubangiji mu ta mu tana mutuwa amma shi kaga tashi ba ta mutuwa to kaga allazi la ya mutu shi zai ƙara qualifying alhayyu sai ta zan sifa kamila kaga namu hayyu ba sifa ce kamila ba don an yi lokacin da babu ta sannan kuma za a lokacin da babu ta kuma again to shi rayuwa ta Allah babu lokacin da babu ta sannan ba wani lokacin kuma da za a kai ga za ta karewa muna tare to shi ne ya ce malamai suna cewa hukunci yan an karrata ya shiga sifa to yana nuni akan ɗaukakar wannan sifa lauƙala ƙa'ilun da wani mai magana zai ce limaza lamta kunil aya don mai ayar ba ta kasance wa tawakkal alal ƙawiyil azizi ba sai Allah ya ce wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu ka dogara ga rayayye wanda bai mutuwa don me da ba a ce ka dogara akan mai karfi mabuwayi ba tunda mai karfi yana cikin sunayen Allah mabuwayi ma yana cikin sunayen Allah ko me da ba a ce haka nan ba la'anna alquwwata domin karfi wal izza da buwaya ansabu sun fi dacewa fi ma yabdu ga abin da ke bayyana in za ka dogara ga waya kamata ka dogara ga mai karfi wanda ka san yana iya kare ka hakan ga mabuwayi wanda ba abin da ya gagarai to don mi da ba a ce haka nan ba sai an ka ce ka dogara ga rayayye saboda abin da yasa an ka ce ka dogara ga rayayye raddi ne ake wa waɗanda annan suna bautar gumaka suna ganin gumaka za su yi musu kaza to gumakan nan koda suna da rai za a yi lokacin da sun mutu ko sun tsufa ba su iya komi ko sun tashi da aiki ma yawan misali da a ce tijjani ya kawo yau irin wadda izala ta shiga ko'ina ko shi ya san ya zai irrelevant ya rasa magoya baya da yawa don ɗariƙa nawa ya koma ɗan izala kullum fita a kai mutum ko ya ba izala da kyakka ji wanda ya ƙwarori ha koma ɗariƙa ko ya ba sai dai ya zama ne haka na independent taɓa ligido to Allah ya shirya da mu to madalla fal jawabu abinda a amsa in wani mai magana yayin wannan tambaya annahu lamma kanatil asnam lokacin da gumaka sun ha kasance allati ya atamidu alaiha haula wanda waɗannan mushrikan ke dogara gare su lokacin da su gumakan sun ha kasance bi manzilatil amwat matsayin matattu haka aka ma kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin ayar ga yace wallazina yad'una min dunillahi waɗannan da ke da wallazi na waɗannan ya da'una da suke kira min dunin lahi waɗanda ba Allah ba gumakan nan kenan da suke bauta waɗanda ba Allah ba la ya khuluquna shay'an ba su iya halitta komi wahum su ma yukhlaquna halitta su an kai amwatun matattu ne inji Allah gairu ahya'in ba rayayyu bane wa ma yash'uruna kun ba husan ayyana yub'athuna yaushe za a tayar da su ba kaga sai Allah ya kira gumakan matattu ho to faƙala sai shi addalin da ya sa Allah ya ce fatawakkal ka dogara alaman laisa sifati akan wanda siffa ta bata kasance ka sifata hadhihi al-asnam kamar siffa waɗannan gumakan ba waɗanda an ka kira da matattu wa huwa al-hayy shine rayayye alladhi la yamutu kuma wanda bai mutuwa Allah annahu qala fi ayatin ukhra akan duk da yake Allah cikin wata aya ya ce wa tawakkal al-azizir rahim allazi yaraka hina taqum ko wa tawakkal ka dogala ka dogara alal aziz akan mabwayi arrahimi wanda an mai jin kai la annal izzata saboda shi kuma can suratu shuara da an kace wa tawakkal alal aziz arrahim domin izza an sabu tafi dacewa fi hada sayaki ga wannan sayakin ya danganta ga maganar da ake yi sai a samu kalmar da ta hida cewa kaga can da an ka ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamutu raddi ne ake wa kafirai waɗanda sun ka dogara ga gumaka gumakan da Allah ya kira matattu sai an to da ku dogara ga matattu ku dogara ga rayayye kuma rayayyen da bai mutuwa muna tare wajhun akhar wata fuska kuma annal hayy cewa al hayyu ismun suna ne ya tadammanu wanda ya kunshi jami'a sifatil kamila dukkan siffofi kammalallu fil hayati ga rayuwa duk wata siffa ta kamala ta rayuwa to alhayyun ubangiji ya kunshe ta wa min kamali hayatihi ta'ala yana daga kammalat rayuwa Allah maɗaukakin sarki annahu cewa shi ahalun macancanci ne la an yi utama da alai ga dogara gare shi saboda shi bai mutuwa amma duk wani mai rai kan dogara gare shi to ran da ya mutu watan kunya ka ya tsaya ko ko in mai mulki ne ran da mulki ne ya ƙari ya gama cinuwa ya shiga zaɓe an kasai watan kunya ka ya tsaya don ta kai ne ya kai ba ta taka ya kai ba ko kai ne bai ima balle kai da sauran to amma shi Allah yana nan rayayye ne la ya bai mutuwa kuma mulki ne bai ƙariya ba sanda rauni ke samu ne ashe kaga ya cancanta a dogara gare shi wa ƙaunu faɗa ta da ya ce la ya mutu bai mutuwa ya'ani likamali hayati domin kammalar rayuwa ce la ya mutu bai mutuwa duk rayuwar da ka mutuwa to kaga wannan rayuwa ba kammalalla ba ce naƙisa ce akwai na kasa gare ta tun da an yi lokacin da babu ta kuma in sha Allah yau gobe yau gobe za a yi lokacin da kuma babu ta again muna tare faya kuna ta'alluqi ha don haka ratayuwarta sai ya kasance mai ma kabla da abin da an gabaninta almakasud bi abin nufi da shi ifadatu fa'idantar da anna hadhihi alhayata wannan rayuwar da an kace wa tawakkal alal hayyi wannan rayuwar kamilatun kammalalla ce la yalhaqu hafana'un qarewa bai riskuwarta shi yasa an kace la ya allazi la yamutu muna tare fi hadhihi al-aya cikin wannan aya fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu min asma'illahi daga cikin sunayen Allah da a cikin wannan aya al-hayy suna al-hayy suna ne wa fiha kuma cikin ta min sifati daga cikin siffofin Allah da a cikin wannan ayat al-hayatu kaga al-hayy suna yana fa'idantar da siffar al-hayatu wanta fa'ul mauti da kuma siffa ta koruwan mutuwa da siffa ta biyu da za mu ɗebo a cikin wannan ayat koruwan mutuwa wanda shi ku allazi laye mutu yake fa'idantarwa muna tare almutadamminu wanda ya kunsa likamalil hayati ga kammalar rayuwar fafiha sifata don haka cikin wannan ayat akwai siffofi biyu na ubangiji wasmun da suna guda qaulul muallifi fadar mawallafin shi ibnu taymiya yace wa qauluhu wa huwal alimul hakim kuma Allah ya kira kai ne yace shine mai ilimi shine mai hikima kaga waɗannan duka sunaye ne daga cikin sunayen Allah qauluhu wa huwal alimul hakim sabaqa ta'riful ilmi ta'rifi definition na ilimi ya gabata mun yoshi baya ga ga fashin bakin ayatul kursi yayi bayanin abinda a ilimi wasa baka kuma ya gabata mun yoshi baya annal ilma cewa ilimi sifatu kamalin siffa ce ta kamala ta ubangiji wasa baka kuma ya gabata mun yo baya anna ilmin Allah cewa ilimin Allah muhidun bi kulli shay'in ya kewaye komi ba abin da ya fita daga ilimin Allah amma alhakimu to amma suna alhakimu hadhihi almadda wannan madda wanda an ka tsago daga ha'un da kafun da mimun tadullu tana nuni ala hukumin akan hukunci wa ihkamin da kuma kyautata abu hakam ha'un da kafin da memun hakam tana nuni akan hukunci hukumun kuma tana nuni akan ihkamun kyautatawa kyautata abu kayi abu cikin don abin da zakai ka tsaya kai shi da kyau shine ihkamu ihkamu shay'i kyautata abu fa'al al-awwal to akan fassara ta farko hukunci hukunci da kyautata abu ko su ake tsagowa daga wannan madda ta hakama to akan na farko hukunci kenan ya kunu alhakimu alhakimu sai ya kasance bi ma'anar hakimu yana da ma'anar alhakim mai hukunci wa Allah thani akan na biyu kuma ihkamun alhakimu alhakim ya kasance bi ma'anar muhkimu yana da ma'anar mai kyautata abu idan to in haka ne ya dulla hadal ismul karim wannan suna mai girma na ubangiji alhakimu yana nuni ala annal hukuma akan hukunci lillahi ya tabbata ga Allah innal hukuma illa lillahi wa yadullu kuma yana nuni ala anna Allah akan cewa Allah mausufun abin siffantawa ne bil hikima da hikima la'anna al-ihkam domin kyautata abu huwa al shine tabbatar da shi ne yadda ya kamata a yi shi wal itiqanu tabbatar da abu shi ko wad'u shay'i adha abu fi mawdi'i inda ya dace fa fil ayati cikin wannan aya ithbatu hukumin an tabbatar da hukunci wa ithbatu hikimatin da kuma tabbatar da hikima ga ubangiji fallahu ta'ala Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai huwal hakim shine mai hukunci hukuncin kuwa ya saba mana Allah to hukuncin wancan ya zama badili wa hukumun lahi hukuncin Allah in ma kauniyun ya kasu kashi biyu ko ya zan hukunci kauni wa in ma shari'iyyun ko ya zan na shari'a hukuncin Allah ya kasu kashi biyu kauniyun qadariyun kauniyun na kana kana kaza kana kaza sai a ce mai kauniyun ko a kira shi qadariyun mun yo shi baya in kuna tunowa hukunci na kaddara kamar da hukunci na shari'a hukunci na shari'a duk hukuncin hukuncin da nazo cikin qur'ani ku yi kaza ku bar kaza kaga hukumun shar'iyyun kenan hukumun kauniyyun kuma waye kaddarowa ne ya zan gwamna Allah hukuncin wane ne hukuncin Allah kaga hukunci kauniyyun kenan waye kaddarwa ne yana da kuɗi ya tsaya ce waye kaddarwa ne da wani maciyaci ne amma yanzu ya wadata Allah hukumun kauniyun kenan kauniyun kadariyun hukunci na kaddara waye kaddarwa ne mutu Allah waye kaddaro a haihewa ne waye kaddar abin da Allah ya kaddaro to shi a hukunci kauniyun shi ko hukunci wanda an na shari'a shi a hukumun shar'iyun mun bambanta su yanzu fa hukumun lahi shari'i hukuncin Allah na shari'a ma ja'ad bihi rusulu duk abinda manzanni ne sun ka zo da shi wa nazalat bihi kutubuhu littafai ne sun ka sauko da shi min shari'i na shari'o'in addini shi a hukumun lahi a shari'i hukuncin Allah na shari'a wa hukumun lahi alkauni hukuncin Allah kuma na kaddara ma qadahu ala ibadi duk abinda Allah ya hukunta shi ga bayi nai min alkhalqi na halitta wa halitto su shi wa rizqi da arziki wa basu arziki shi wal hayati da rayuwa wal mauti da mutuwa wa nahu zalika da makamancin wannan min ma'ani rububiyyatihi daga ma'anonin rububiyya ta dai me rububiyya ayyukan Allah ayyukan da Allah ke aikata wa muqtadiyatiha da kuma abubuwan da rububiyya ke hukuntarwa cikin hukuncin Allah abu kaza ya faru cikin hukuncin Allah abu kaza to shi a hukumun kauniyun dalilul hukumi shari'a to me dalilin su dalilin hukunci na shari'a qauluhu ta'ala fi suratul mumtahina fadar Allah cikin suratul mumtahina yace zalikum hukumullahi wancan hukunci da anka ambata cikin wannan surar hukuncin Allah ne kaga wannan irin hukunci na shari'a hukumin shari'iyyun ya hukumu bainakum Allah shike yin hukunci tsakaninku ashe Allah na hukunci madalla wallahu alimun hakimun Allah masani ne mai hikima to kaji inda an ka samu hukumun lahi shari'i wa dalilul hukumul kauni dalilin hukunci na kaddara kuma qauluhu ta'ala fadar Allah an ahadi ikhwati yusuf dangane da maganar da ɗaya da cikin ƴan uwan yusuf yayi lokacin da lokacin da bayan sun batar da yusufu sun haka koma kuma to yanzu har yusuf ya zan babban mutum sun zo ya yi musu awoko sun ka bashi labari ai su goma sha biyu ne su goma daban da ɗaki guda kuma su biyu to gudan ya mutu suna nihin shi yusuf ba san da shi na suka magana ba ɗan uwa ne ɗaya annan sai ce to don in tabbatar da gaskiya kuka yi in za ku dawa ku zo min da shi sun ya kai a zo mai da ƙane ne bunyamin ko to shine da an ka zo da bunyamin sai yayi dubara ya zai rike bunyamin tare da shi sai ya ce ma ma'aikata ne bayan an yi musu awo buhun ko wato buhun bunyamin sai a sa mudu na awo na sarki cikin sai a ce shi yassa ta yassa cikin buhu ne shikenan sai an kai karshe har sun bangari sai an ka ce ayyatu hal iru innakum lasariquna barayi huyi ku dawo me an ka sace ma'aunin sarki an sace shi an ka dawo so wallahi mu ba sata muka yi ba kaza da kaza an ka ce to a dai bude ai caji an ka yi caji sai ga kwano cikin cikin buhun bunyaminu shikenan kuma sai da sun ka wadi me a hukuncin wanda an ka kama kaya gare sun ka ce hukunci ne shikenan ya zan bawan sarki sarki ya rike shi an ka ce to ko da an ka bude ga kwanon awo sarki cikin buhun bunyamin an ka ce to shikenan to shi da shi babban nasu yahuza sun ka ce to ka gani dama ga uwa ga nono sun ka gadi satan nan wa ne ma in ya sarik fa kasar ka akhul lahu min qablu shi yusuf na suka wada haka ba sani ba to ba ma in yayi sata wa ne ma kahi ne ya taba sata shi da shi fa asarra yusuf fi nafsi wa lam yubda lahu qala antum sharrun makana dan uba kenan ko madalla don haka su kaga su goma daki guda da Yusuf da Bunyan daki guda to Yusuf ya taba sata an ka ce komi na na dauka sannan yana karami na kakassu to shi na sun ka ce ya taba sata don haka kenan sata yanzu ga nono sun ka ga uwa sun ka gade ta ta to shi ne dai sai ya ce to shikenan don ku tahi wanga ya zan bawan mu sai ya rike to shi na shi babban su yahuza ya ce yanzu bayan mun halaka yusuf mu koma da wace huska za mu huskanta uba mu kuma mu ce bunyamin duk abin za mu faɗa baba yadda sai ce to ni kan kuku tahi ni kan ina nan sai wada Allah yayi kalle ko kila in samu sa'a in sace shi in tahi da in gudu da shi ina da jin hukuncin Allah wani irin hukunci kauni na kaddara abinda Allah ya kaddaro madalla yace hukuncin Allah na kaddara qauluhu ta'ala an ahadi ikhwati daga dai daga yan uwan Yusuf da yace falan abrahal arda ni kan bazan rabu da wannan kasar ba hatta ya zana li abi sai ubana yayi mai izini in dawo aw ya hukuma Allah li ko ko Allah yayi hukunci gare ni kila a tadda hargici in samu cikin hargitsin na in sace shi in gudu da shi ko da hukuncin Allah da kaga na kaddara wa huwa khairul hakimin Allah shine mafificin masu hukunci don haka hukuncin Allah ya kasu kashe biyu akwai na shari'a akwai kaza ko ku bar kaza sannan akwai na kaddara Allah shi ya hukunta kaza ayi hankuri hukuncin Allah ne ba haka aka ce ba an ka zo ba mun tattaun hankuri wa amma qauluhu ta'ala to amma fadar Allah da yace alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe Allah bai zama mafi kyawun hukuncin duk masu hukunci ba fashamilun to wannan hukunci na ubangi da yazo cikin wannan ayar ya kunshi lil kauni hukunci na kaddarawa shari'i da na shari'a da hukunci na shari'a da na kaddara duk baka samun hukuncin da ya kyawun na Allah inda kaddarowa ne ba mai kaddar abu mai kyau kamar Allah duk da yake mata sun ce Allah Allah sarkin jinƙaya ba ba mai ganin tausaya ba Allah bai ganin wasu ya kashe uwa ba jariri to su ga ganin su babu tausayi shi an ka samu wani bawa mallami kwanaki shi ma ya maimaita wannan magana ta mata Allah ba ya tausayi bai tausayi kaka saba mai kyale ka kaji to ina yake to wannan alaysallahu bi ahkamil hakimi wannan hukunci na suratul tin ya kunshi hukunci na kaddara da na shari'a da na shari'a fallahu ta'ala hakimun Allah maɗaukakin sarki hakim ne bi ma'ana hakim bil hukumil kauni hakimun ne da hukunci na kaddara wa bil hukumi shari'i da kuma hukunci na shari'a wa huwa aidan hakan ga kuma shi Allah muhkimul lahuma mai kyautatawa ne gare su fa kullum min al hukumain duk hukuncin ga guda biyu ko muwafiqul lil hikima duk wanda ya dace ne da hikima ta ubangiji lakin min al hikimati sai dai daga cikin hikimar Allah duk abin da kaga Allah ya hukunto in hukunci na kaddara in hukunci na shari'a to ya hukunta shi da hikima akwai hikima ciki nai muna tare sai dai ba dole mu mutane mu san hikimar ba amma dai akwai ta lakin min alhikima sai dai daga cikin hikimar da ke sa Allah ya hukunta abu ko hukunci na shari'a ko na kaddara ma na alamu akwai abin da mun san da hikimat wa min alhikimar kuma daga cikin hikima ma la na alamu akwai abin da ba mu sani ba don haka ba dole na sai ka san hikimar kaza ba in Allah ko manzon Allah sun ka hukunta abu in ka san hikimar ta sa wallahi in ma baka sani ba ka bi dai matsayinka na an baka umurni ka bi ka bi umurni muna tare la'anna Allah ta'ala ya kul domin Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma utitum min al-ilmi ba baku komi na ilimi ba illa qalila sai dan kadan ilimi to mai ilimi dan kadan yana cewa ya san komi kaga ashe kenan abubuwa zai yi abun zan daga cikin su wasu hikimomin da yasa Allah ya shar'anta abu kaza ko ya hukunta abu kaza hakan ga annabi ya hukunta abu kaza ko ya shar'anta abu kaza wasu bamu san hikima ba to rashin sanin hikima bai lalata hukuncin kuma mu bi kawai saboda an ba mu umarni sai mu tsaya nan ko sun mal hikimatu nau'ani sannan hikima ta kasu kashi biyu to yan Allah ka mana rai gobe sai mu tashi nan to Allah